إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار bayan haka ‘yan uwa ina yi mana gaisuwa ta addinin musulunci assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh dukkanin yabo da godiya su kara tabbata ga Allah tabaraka wa ta'ala wanda cikin kaddarawarsa da amincewarsa ya da fuskokinmu a wannan safiya ta asabar a yau muna 23 ga watan rabi'u thani hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama daga makka zuwa madina tana da shekara 1446 wanda yake daidai da 26 ga watan goma shekara ta 2024 miladiya wannan shi ne darasinmu na goma sha shida a cikin wannan littafi na kitabun tauhid wallafar fadilatu sheikh al'imamul mujaddid a sheikh muhammadu bin abdulwahabi allah maɗaukakin sarki ya mishi rahama a wannan majalisi mai albarka masjidul imami malik ibn anas rahimahullahu ta'ala da ke nan ibrahim bako new extension a nan cikin garin bauchi darasinmu na baya satin da ya gabata mun tsaya ƙarshen babi na bakwai wanda yau insha Allahu tabaraka wa ta'ala za mu tashi a farkon babi na takwas muna roƙon Allah tabaraka wa ta'ala ya sa albarka cin abin da za mu karanta malam ya ce albabu thabin babu man tabarraka bi shajarin aw hajarin wa nahwihima wannan babin zai yi mana bayani ne akan hukuncin wanda ya nemi albarka a wajen bishiya ko dutse ko wani abu makamancin haka mutumin da ya tashi yin wani abu sai zama ya tafi neman tabarruki neman a sanya masa albarka a wajen dutse ko kuma bishiya ko kuma wani abu mai kama da haka malam zai mana bayani akan menene hukuncin aikata haka din insha Allah tabaraka wa ta'ala wannan babin yana ƙara wato cikata bayani ne akan babukan da suka gabace shi duka yana ƙara mana bayani akan cewa ba a neman agaji ko neman taimako ko neman sa'a a wajen wani in ba Allah ba duk wanda aka nema agaji a wajensa ko aka nema sa'a ko taimako ko albarka a wajensa in ba Allah ba to an yi shirka Allah shi kadai ake roƙa ya sa albarka a cikin abubuwa hatta manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama da kansa duk abin da zai yi ba cewa yake bari in sa mu abin albarka ba cewa yake yi bari in roƙi Allah ya sa mu abin albarka abinda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake kenan annabi sallallahu alaihi wasallam lokacin da ya yi hijira daga makka zuwa madina cikin addu'an da yake maganin madina yana allahumma barik في مدينتنا اللهم بارك في تمرنا اللهم بارك في صاعنا اللهم بارك في مدنا annabi sallallahu alaihi wasallama ba cewa ya tunda na dawo garin Madina to bari in sa ma garin Madina albarka ba annabi sai yake addu'a yana ce Allah ga Madinar mu kai mata albarka Allah dabinan mu da ake sayarwa a garin Madina tunda garin Madina gari ne mai yawan dabinai Allah ka sa albarka a cikin dabinan mu Allah ka sa mana albarka a cikin mudun awon mu ka sa mana albarka a cikin sa'in mu ka sanya mana albarka a cikin garin namu kaga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama da kansa a wajen Allah yake neman albarka annabi isa alaihi salatu wassalam abin da yake abin da yake faɗi kenan waja'alani mubarakan aina ma kuntu wa awsani bis salati waz zakati ma dumtu hayya yana cewa Allah ya sanya ni mai albarka ne a duk inda nake ma'ana albarkar ba ni na samar ma kaina ba ba mahaifiyata ce ta samar min ba Allah ne ya bani albarka Allah ne ya yi min albarka Allah ne yi min albarka annabi sallallahu alaihi wasallama idan ma'aurata sun yi aure in sun zo gunsa ko ya gamu da wanda ya aure ba cewa yake na sa maka albarka ba sai ce barakallahu lakuma wa baraka alaikuma wa jama'a bainakuma fi khair Allah ya yi muku albarka Allah ya yi albarka a cikin aurenku Allah ya haɗa tsakaninku cikin alkhairi sai ya roƙa musu albarka a wajen wa a wajen Allah subhanahu wa ta'ala saboda haka ba a neman albarka a wajen wani in ba Allah ba Allah shi ne kaɗai yake sa albarka ma'au annabi sallallahu alaihi wasallam wannan yace sunnan da ya karantar da mu to abin da za a yi a roki albarkan a wajen Allah tabaraka wa ta'ala wa qaulillahi ta'ala da faɗin Allah maɗaukakin sarki da yake cewa afara'aitumul lata wal uzza Allah ta'ala yake cewa afara'aitumul lata ku bani labari game da allata wal uzza da kuma uzza sai malin yace al-ayat ma'ana zuwa ayoyin da suka biyo baya da suke da alaka da waɗannan Allah yana magana ne a cikin suratul najmi ya saukar da ayoyi a jere guda shida wanda suke bayani akan tabbatar da tauhidi da kuma kore shirka Allah ta'ala yake cewa a fara'aitumul lata wal uzza Allah ya ce ka tambayi kafiran makan nan ka ce da su ku bani labari game da allata da kuma al'uzza ku bani labari game da lata da uzza wa manata thalithata al-ukhra da kuma manata wato ainihin ta uku ta ƙarshe ɗin alakumu zakaru walahul unsa shin yanzu zai yi a ce ku kuna da 'ya'ya maza sannan in kun tashi jingina ma Allah 'ya'ya sai ku jingina masa mata ma tilka idan qismatun dhiza in kun yi haka to lallai kun yi rabo na zalunci domin ku a wajenku a jingina ma mutum mace ma kaskanci ne to ya kuma za ku jingina mu Allah abinda ku kuna ganin kaskanci ne wa yaj'aluna lillahi ma yakrahuna wa tasifu alsinatuhumul kadhiba anna lahumul husna Allah ta'ala yake cewa in hiya illa asma'u wannan lata da uzza da manata ba komai bane face sunaye ne kawai sammaitumuha antum wa aba'ukum ku da iyayenku na baya kuka zauna kuka tsara sunayen kwace wannan gunkin sunanta manata wannan uzza wannan lata ma anzalallahu biha min sultan Allah bai saukar da wata hujja daga sama a ce ga wani gunki na Allah ya ware sunanta manata da lata da uzza wai a dinga bauta musu ba in yattabi'una illa dhann Allah ya ce ba komai suke bi face son zuciya face zato zato wa ma tahwal anfus da kuma abinda zukatan suke so son zuciya wa laqad ja'ahum min rabbihimul huda hakika kuma shiriya ta zo musu daga wajen ubangijinsu amlil insani ma tamanna Allah ta'ala ya ce shin ko mutum yana da duk abin da yayi buri duk abin da mutum yayi buri zai samu ba haka bane falillahi al-akhiratu wal ula da farko da ƙarshe duk na Allah ne duniya da lahira duka mallakar Allah ce Allah ya ce wa kan min malakin fis samawati mala'iku nawa ne a sama duk yawan mala'ikun da suke saman nan la tughni shafa'atuhum shay'an cetonsu ba zai amfanar da ku da komai ba illa min ba'di an ya'zana Allahu liman yasha'u wa yarda in ka ga ceton mala'ika yayi amfani to Allah ne ya bada izini kuma ya yarda ya ba ya bada izini wa mai ceton ya kuma yarda da wanda za a ceta to waɗannan ayoyin da Allah ya fara su da tambaya a fara'aitumul lata wal uzza me za ku ce ku bani labari game da lata da uzza wa manata thalithatul ukhra da wannan gunki manata gumaka ne wa'annan manya guda uku daga cikin gumaka na zamanin jahiliya wanda suke bauta musu malamai suka ce allata wai sun matantar da sunan Allah Allahu ne sai kuma allata tunda shi Allah Allahu ne to su suna da allata shine Allah ya ce afara'aytumul lata al-azizu sun matantar da sunan Allah al-azizu ne sai ya koma al-uzza sunan Allah al-mannanu sai suka maida ita al-manata sai ta koma mace to shine Allah ya ce ku bani labari game da waɗannan gumaka guda uku allata al-uzza al-manata tambayar da Allah yake yi musu shine ku bani labari shin suna iya amfanar da ku in kun bi su ko kuma suna iya cutar da ku in ba ku bi su ba me suke iya yi muku in kun bi su me suke iya yi muku in ba ku bi su ba wace fa'ida kuke samu guda ɗaya a cikin yi musu biyayya wani matsala ko cuta kuke samu guda ɗaya a cikin saba musu in kun saba musu kun bijire musu me zai faru in kun bi su kun yi musu biyayya me zai faru me zai faru me kuke samu a wajensu me kuke samu a wajensu to saboda haka neman tabarruki da wasu waɗanda ba Allah ba shirka ce shirka ce shi yasa a lokacin da aka yi yakin Uhud Abu Sufyan kafin ya musulunta bayan an gama yakin Uhud an wawware kowa sun koma tantinsu Abu Sufyan ya taso yana bugun ƙirji yana cewa lana uzza wala uzza lakum yana cewa ha mu da muke da gunkin uzza ku musulmai ina uzanku ku muna da uzza ku kuma ba ku da uzza annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya ce da shi ala zai ce da sahabbai ala tujibu yanzu ba za ku bashi amsa ba sayyidina umar ya ce ya rasulullah da me zamu bashi amsa annabi ya ce qulu ku ce allahu maulana wala maula lakum ku ce mu kuma allah shine majibincin mu ku kuma ba ku da majibinci mun ji kuna da uzza ba mu da uzza a ci daɗi lafiya mu kuma muna da allah ku kuma ba ku da allah Allahu maulana wa la maula lakum zalika bi anna Allah maula alladhina amanu wa anna al-kafirina la maula lahum Allah shine majibancin masu imani su ko kafirai ba su da majibanci ba su da maula Allah shine maula mai jibintan al'amuran masu imani daga lokacin da suka tashi neman albarka akan abu ana neman kariya to ana nema ne a wajen Allah shi shi kadai saboda Allah shine majibancin lamuran mu'minai baki daya saboda haka malam ya ce wayannan ayoyin da Allah ya kawo su ya saukar da su ya saukar da su suna bayani ne akan tabbatar da tauhidi da kuma raddi ga mushrikai in an tashi neman tabarruki an tashi neman albarka to ana neman shi ne a wajen Allah shi kaɗai malam ya ce wa an abi waqidin laifi radiyallahu anhu qala kharajna ma'a rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ونحن حدثاء عهد بكفر وللمشركين سدرة يعكفون عندها وينوؤون بها أسلحتهم يقال لها ذات أنواض فمللنا بسدرة فقلنا يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط فقال رسول الله sallallahu alaihi wa alihi wasallama Allahu akbar innaha sunan qultum والذي نفسي بيده كما قالت بنو إسرائيل لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة قال إنكم قوم تجهلون لتركبن سنن من كان قبلكم رواه الترمذي وصححه مالن يتي وعن أبي وائل الليثي an karɓo daga sahabi abu wa'idin laifi abu wa'idin laifi wannan alkunyarsa kenan sunansa shine al-harith ibn auf yana daga cikin kabilar banu laif shi yasa ake kiran shi da al-laifi abu wa'idin al-harith bin auf laifi Allah ta'ala ya kare yadda a gare shi yace kharajna ma rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ila hunain mun fita tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama mun tafi wajen yakin Hunain lokacin da aka yi yakin Hunain mun fita tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wa nahnu hudatha'u ahadin bi kufri a lokacin ba mu jima da barin kafirci ba muna sabbin musulunta in an cewa ne hadithu ahadin bil islam to sabon shiga musulunci kenan hadithu ahadin bi kufrin sabon barin kafirci kenan bai jima da wato ainihin shiga musulunci ba walil mushriki na sidiratun ya akufuna indaha mushrikai suna da wata bishiya ta magariya suna ɗawafi wato suna kai komo suna ibada da bauta a wajen wannan bishiyan inda wannan bishiyar take wa yanuquna biha aslihatahum sannan suna rataye suna rataye wato takubansu a jikin wannan bishiyar mushrikai suna da wato ainihin wata bishiya ya kufuna indaha suna dawwama su zauna a wannan wajen a lokacin da za a yi yaƙi a nan suke zama su ta neman tabarruki na wannan bishiyar sannan suna rataye wato takubansu a jikin wannan bishiya ɗin yuqalu laha zatu anwat ana ce mata ma'abuciyar marika tana da marikai da yawa wanda za a dinga rataye wato ainihin mai ta kuba a jiki famalal na bi sidratin ana cikin haka yanzu mun wuce ga mushrikai da me da tasu bishiyar magariya ana cikin tafiya mu ma sai gashi mun iso zuwa ga wata bishiyar magariya fa qulna ya rasulullah sai muka ce ya manzon Allah ij'al lana zata anwaqin kama lahum zatu anwaq sai muka ce ya manzon Allah mu ma a nema mana bishiya ma'abociyar marika kamar yadda su ma suke da wannan bishiya ɗin mu ma sanya mana wata bishiya da za mu ke rataye wato ainihin takubanmu a jiki don neman tabarruki don neman albarka kamar yadda muka ga waɗannan suna yi faƙalar rasulullah sallallahu alaihi wasallam annabi sallallahu alaihi wasallam sai ce allahu akbar Allah shi ne mafi girma tsarki ya tabbata ga Allah inna hassunan wannan abin da kuka faɗi wato tsari ne na mutane duk wanda yake sabon shiga musulunci ne haka yake sunnan take bai gama da bai jima da fahimtar addini ba qultum wallazi nafsi biyadihi yace lallai tabbas kun faɗi na rantse da wadda raina yake hannunsa kun faɗi kama qalat banu isra'ila li musa irin maganar da banu isra'ila suka faɗa mu annabi musa irin ta kuma kuka sake maimaita mun yanzu banu isra'ila kaga yanzu su wannan shi wannan abu waqidin laifi harith bin al-auf ya ce su menene sabbin musulunta ne su basu jima da musulunta ba to irin yadda banu isra'ila suka yi ma annabi Musa alaihi salatu wassalam mun san wannan tarihi da Allah ya hakaito mana a cikin alkur'ani a ayoyi da yawa kamar suratul a'raf suratul yunus suratul taha suratul shu'ara da sauran surori na alkur'ani mai girma Allah ya yi mana bayani akan yadda wato ainihin annabi Musa alaihi salam lokacin da ya zo yana ma fir'auna da jama'ansa wa'azi fir'auna ya yi shawari da mutanensa suka ce inna haza la sahirun alim lallai wannan masihirci ne amma mai ilimi yuridu an yukhrijakum min ardikum famadha ta'murun yana so ya fitar da ku daga garinku me kuke gani me ya shawarin ku a suratu shu'ara yace yuridu an yukhrijakum min ardikum bi sihrihi famadha ta'murun suka ce qalu arjih wa akhahu wa arsil fil madaini hashirin a suratul araf wa ba'ath fil madaini hashirin a suratul shu'ara suka ce ka rike shi da shi da dan uwansa sannan a sa shela a cikin garuruwa da suke kewaye da misra ya tuka bi kulli sahirin alim ko bi kulli saharin alim duk wani masihirci mai ilimi tunda shi ma an ce shi ma sahirin alim ne to duk wani masihirci mai ilimi shi ma a taho da shi tunda shi ma masihirci ne amma mai ilimi to ai akwai sauran masihirta kuma masu ilimin sihirin yadda ya kamata a je a taho da su a kira su sai su ƙure shi ya tuka bi kulli saharin alim Allah ya ce fajumi as-saharatu limiqati yawmin ma'lum sai gashi nan an har hado wayannan bokayen a ranar da aka yi alkawari وقيل للناس هل أنتم مجتمعون لعلنا نتبع السحرة إن كانوا هم الغالبين أكتب متاني كزوك هارو in bokayen nan sun yi nasara to sai mu bi su kaga saboda kin gaskiya kamata ya a ce duk wanda ya yi nasara sai mu bi shi amma saboda kin gaskiya ma'ana annabi musan ne ba za mu bi shi ba ya ga ce to in bokayen sun yi nasara sai mu bi shi sai mu bi su to in shi annabi musa da dan uwansa sun yi nasara fa ba za a bi su ba kenan falamma ja'a as-saharatu qalu li fir'auna a inna lana la ajran in kunna nahnu al-ghalibin lokacin da nan bokayen suka zo sai suka ce ma fir'auna yanzu idan mun yi nasara mun ci galaba akwai sakamako da za a bamu qala na'am yace a kwarai kuwa wa innakum idhal laminal muqarrabin in kuka ci nasara kuka yi defeating annabi Musa kuka kada shi da shi da dan uwansa za ku zama cikin makusanta wannan duk aikin da kuke da wahalar da kuke za ku bari za ku zama cikin yan kusa da mai girma shugaban kasa wa innakum idan laminal muqarrabin saboda haka da suka zo da suka zo suka hadu kamar yadda suka faɗi a suratul a'raf suka yi bayani Allah ya ce waja as-saharatu fir'auna qalu inna lana al-ajran in kunna nahnu al-ghalibin qala na'am wa innakum laminal muqarrabin qalu ya musa imma an tulqiya wa imma an nakuna nahnu al-mulqin suka ce to musa yanzu mun baka zabi ko dai ka fara jefa ka taka sandar ko mu fara jefa namu qala alku annabi Musa ya ce a ku ku fara jefawa Allah ya ce falamma alqaw saharu ayunan nasi wastarhabuhu waja'u bi sihrin azim lokacin da suka jefa sandunan su kawai sun sihirce idanuwan mutane ne sun yi ma mutane tsiddabar ne suka ga kaman sandunan su sun koma macizai alhali ba su koma komai ba wastarhabuhum suka tsoratar da mutane waja'u bi sihrin azim suka zo da sihiri mai girma Allah ya ce wa auhayna ila Musa an alqi asak sai muka yi ma annabi Musa wahayi muka ce jefar da sandanka fa idha hiya talqafu ma yafikun sai gashi nan tana hahade sandunan nasu gaba daya Allah ya ce fa gulibu hunalika wan qalabu sagirin sai gashi nan an ci galaba akan su a wannan wajen a wannan lokacin sai gashi nan sun koma suna kaskantattu wulakantattu wa ulqiya saharatu sajidin su wayannan bokaye ya ga su an jefar da su sun yi sujada wato inda zaka gane wata wata wani usulubi na ubangiji anan sai ya ce bai ce su bokayen suka faɗi suka yi sujada ba sai ce wa ulqiya saharatu an faɗar da su sun yi sujada bi ma'ana gaskiyar da ta bayyana ba yadda suka iya kawai dole suka faɗi suka yi sujada su karan kansu ba sanya haka suka faɗi suka yi sujada ba kawai ta bayyana ne ba yadda suka iya sun ga cewa wannan fa in ma tsafi ne to fa tsafin ya fi nasu tsafin ya fi nasu gaba da gabanta kenan to ku kaga ai ko ɓarawo ne da yadda yake jin ya kware a sata akwai barawon da in ya gan shi dole ya sara masa saboda ya san cewa wannan menene wannan wannan wannan baban shi ne a sata suka faɗi qalu amanna bi rabbil alamin suka ce mun yi imani da ubangijin talikai fir'auna yana jin cewa to ai shine ubangijin talikai suka ce a rabbi musa wa haru ubangijin annabi musa da haruna ba kai ba qala fir'aunu amantum bihi qabla an adana lakum fir'auna yace to in kira ku kumin aiki kuma ku yi imani da shi tun ban muku izini ba waya ba ku izinin ku yi imani da shi inna hadha la makrun makaltumuhu fil madinati litukhriju minha ahlaha fa sawfa ta'lamu yace wannan makilci ne dama ku jima kuna kullawa a cikin wannan garin namu don ku fitar da mutanen garin daga cikin garin su to da sanne da ku sani a suratu shu'ara da suratu taha yace da su innahu lakabirukum allazi allamakum sihr yace to na gane wato dama ku ce shine malamin ku da yake koya muku sihiri dama wajen shi ko koya yanzu kun zo ku mana wasan kwaikwayo ne a nan wajen to la ku sha mamaki la uqatti anna aydiyakum wa arjulakum min khilaf zan yayyanke hannuwanku da kafafuwanku bisa sabani in an yanke hannun dama a yanke kafar hagu a yanke hannun hagu a yanke kafar dama thumma la usallibannakum ajma'in sannan zan tsire ku gaba ɗayan ku a suratu taha yace da su wala usallibannakum fi juzu'in naql zan tsire ku a jikin tankan dabino wala ta'lamunna ayyuna ashaddu azaban wa abqa yace za ku yi bayani kuma za ku gane tsakanin ni da Allah Musa wa yafi wani iya azaba za ku gane wane ne yake mafi tabbas mafi wanzuwa qalu lan nu'thiraka ala ma ja'ana min albayyinati wallazi fadarana suka ce mun rantse da ubangijin da ya kage halittar mu ba za mu fifita ka da ra'ayinka da son zuciyarka bisa abin da ya zo mana da gaskiya ba faqadi ma anta qad duk abin da zaka iya zantarwa ka je kai mene a ciki inna ma taqadi hadhihi alhayata ad-dunya iya abin da zaka iya yi shine wannan rayuwar duniya in ka kashe mu ba ka hutawo shikenan ka gama daga mun mutu iya abin da zaka iya yi kenan inna ma taqadi hadhihi alhayata ad-dunya inna naqma'u an yaghfira lana rabbuna khatayana wa ma akrahtana alayhi min as-sihr muna fata ubangijinmu ya gafarta mana laifuffukanmu da zunubanmu da kuma abin da ka tilasta mu muke yi na sihiri sai suka ce wallahu khairun wa abqa Allah shine mafi alkhairi shine mafi wanzuwa wato tun daga nan sai suka fara yi ma Allah ladabi ladabin da suka yi ma Allah kuma shine fir'auna cewa yayi wala ta'lamunna ayyuna ashaddu azaban wa abqa da kamata yayi su ce wallahu ashaddu azaban wa abqa Firauna cewa yayi za ku san tsakanin ni da Allah Musan da kuka bi shi wa yafi wani iya azaba kuma wa yafi wani wanzuwa da suka zo sai suka ce Allah shine mafi alkhairi shine mafi wanzuwa ba su ce Allah shine mafi tsananin azaba ba saboda me na'am siffar Allah ce yana da azaba mai tsanani amma abinda ake so musulmi ya fi jingina ma Allah shine alkhairi shine alkhairi saboda haka kenan yanzu suna nuna masa cewa kwaɗayin alkhairi a wajen Allah ya mantar da mu ma zafin azaban da zaka iya yi mana duk abin da zaka yi ba a duniya bane kawai in ka gama ba in ka gama tsire mu sai me sai mutuwa bayan mun mutu fa zaka biyo mu ne ba zai yi ba dole ka haƙura saboda haka a suratul a'raf suka ce da shi inna ila rabbina munqalibun wa ma tanqimu minna illa an amanna bi ayati rabbina lamma ja'atna rabbana afriq alaina sabran wa tawaffana muslimin to bayan an gama wannan sai Allah ya ce wa auhayna ila Musa an asri bi ibadi innakum muttaba'un Allah ya ce muka yi wahayi ma annabi Musa yace da shi ka kwashe bayina cikin dare ku bar gari amma ku sani cewa fa za a biyo ku a baya innakum muttaba'un Allah ya ce fa arsala fir'aunu fil madaini hashire fir'aunu ya tura cikin garuruwa aje a tattaro mutane a zo za a bi annabi Musa da jama'ansa yace inna haula ila shirzimatun qalilu sai wayannan mutanen wasu yan kadan ne fa ba su da yawa amma wa innahum lana laghaizun amma suna gana mana bakin ciki ga su yan kadan amma suna samu cikin damuwa wa inna la jami'un hadirun Allah ya ce fa atba'uhum mushrikin suka kama hanyar gabar suka bi su sai Allah ya ce falamma tara aljam'ani lokacin da tawaga guda biyu suka ga juna ga annabi Musa da jama'ansa ga Fir'auna da jama'ansa suna kallon juna wannan ga su a bakin kogi wayancin kuma ga su suna tahowa wannan a kafa wayancin kuma akan abun hawa akan ababen hawa qala ashabu Musa inna lamudrakun sai mutane annabi Musa suka ce ta ai yau kan mun shiga hannu an kama mu qala kalla annabi Musa ya ce ina ba a kama mu ba to me za a yi sai ce inna ma'iya rabbi sai hadin ubangiji na yana tare da ni zai nuna min hanyar da za a yi zai nuna min yaya za a bi Allah ya ce fa auhayna ila Musa an idrib bi asaka al-bahr Allah ya ce sai muka yi ma annabi Musa wahayi sai muka ce dau sandarka ka bugi wannan kogin yana dukan kogi Allah sai ce fanfalaka sai kogin ya dare biyu fakana kullu firkin ka ɓaudil azur sai ga shi kowane ɓangare ya koma kaman babban dutse sai ga hanya a tsakiya kaga Allah fa'alun lima yuridun in ka koma suratul baqara inda Allah yake cewa wa idh istasqa Musa liqaumihi fa qulna idrib bi asaka hajar fanfajarat min huthnata ashrata aina a suratul a'raf yace wa awhayna ila musa idh istasqahu qaumuhu an idrib bi asaka al-hajara fambajasat min husnata ashrata aina wato yanzu anan suratul shu'ara ga ruwa nan amma ruwa ake bukata ba ruwa ake bukata ba me ake bukata hanya sai Allah ya ce ma annabi Musa to dau sandarka ka bugi ruwan da shi sai ruwan ya koma dutse sai ya bada hanya a can suratul baqara kuma ga dutse nan ana kuma buƙatar ruwa sai Allah ya ce to dau sandar ka bugi dutsen sai dutsen ya fidda ruwa a nan yanzu ga ruwa nan ba a buƙatanta sai aka ce to bugi ruwan da sandanka sai ruwan ya koma dutse a can kuma ga dutse nan ba shi ake buƙata ba sai aka ce to bugi dutsen da sandanka sai dutsen ya koma ruwa wannan shine Allah fa'alun lima yurid fa'alun lima yurid to kaga yanzu Allah ya tsiratar da su Allah kuma ya faɗa ma annabi Musa a suratul dukhan yace da shi watrukil bahra rahawa in ka bugi sandar in ka bugi ruwan da sandar ya koma dutse to kawai ka wuce karka ce sai ka mai da ruwan ya koma ruwa kawai ka wuce innahum jundun mughraqun wayannan masu tahowa a bayan za su nitse a ciki anan za a gama da su a nan za a gama da su a yi ta ta ƙari haka Allah ya ce wa an jaina Musa wa mamma'ahu ajma'in har Allah yake cewa wa azlafna thammal akhari ma'ana suka ce ai qarrabna hunalika fir'auna wa jama'atahu ga fir'auna da jama'ansa suna ɗan nesa da kogin ga annabi Musa da jama'ansa za su fita Allah kuma yana so a yi ta balance ne wannan suna fita wannan suna shiga Allah ya ce to sai muka tunkudo fir'auna da jama'ansa muka tunkudo su ba su ma san an tunkudo su ba taka suna zuwa suka shiga sai gashi nan Allah ya ce ma ruwan ya haɗi sai ruwan ya haɗi wannan kogin da fir'auna yake takama da shi yana cewa alaysa li mulku misra yana ce mulkin misra ba hannu yake ba wa hadhihi al-anharu tajri min tahdi dubi wannan babban kokin a ƙarƙashin mulki na yake ba afala tubsirun ba ku gani ne ba ku gana kai ba yace am ana khairun min hadha alladhi huwa mahinun da ni da wannan wulakantaccen waye fa wani alheri wala ya kadu yubin wanda ko wa'azin ma bai iya ba ko bayani ma bai iya ba talaka da shi sai gashi a cikin kogin Allah ya nutsar da shi to kaga yanzu abin ɗaukan darasi a nan shi ne wanda ya biyo wannan hanyar wahala Allah ya tsallakar da shi shin za ka taɓa tunanin cewa zai koma ya fara tunanin roƙon wani wanda ba Allah ba ba za ka yi tunanin haka ba to sai Allah yake cewa wajawaz na bi bani isra'ila al-bahar muna tsallakar da banu Isra'ila wannan kogin suka yanzu dai a gabansu aka halakar da Fir'auna. Fir'aunan da da yake yayyanka su yana kace-kace da su yana musu nau'i na azaba da ya ga dama yana jin ba wani wanda ya kai ba wani wanda ya isa in ba shi ba yau sai gashi nan an halakar da shi akan idonsu a gabansu akan abin da ba yadda ya iya amma Allah ya ce suna tsallaka kogin fa'atau ala qaumin ya'kufuna ala asnamin lahu shikenan sai ga sun zo sun samu wasu mutane suna ta bautan gumaka suna ganin su qalu ya Musa yayin suka ce to Musa ij'al lana ilahan mu ma ka nemo mana wani Allah kama lahum aliha kamar yadda suke da alloli mu ma samu mana wani Allah da zamu bauta masa to ina Allah da ya tseratar da ku daga fir'auna an manta da shi dan adam kenan innal insana li rabbihi lakanud Allah ya ce dan adam na da taurin kai da butulci ma ubangijinsa hmm wa kana al insanu kafura Allah ya ce dan adam akwai butulci dan adam akwai kafulci qala innakum qaumun tajhalun annabi Musa ya ce a lallai wannan mutanen kun cika jahilai jahilcin ku yayi yawa to kuma kaga bambancin sahabban annabi Musa da sahabban manzan Allah sallallahu alaihi wasallam su wayannan duk da su sabbin musulunta ne da suka zo sai suka ce kulna ya rasulullah sai muka ce ya manzan Allah su kuma wayannan sai suka ce ya Musa ya kai Musa haka za ga duk al'ummomin annabawa gaba ɗaya sun tashi kiran annabawansu da gayan sunan suke kiransu mu kuma Allah ya ce da mu la taj'alu du'a'ar rasuli bainakum ka du'a'i ba'dikum ba'da kar ku sanya kiran annabi tsakaninku ya zama yadda sashin ku ke kiran sashi yadda wani zai kira wani ya kai wani kar ku yi ma annabi wannan kira kar ku yi ma annabi wannan kira amma su wancan lokacin kiran aboki suke ma annabin su ya Musa wanda wayannan mutanen a duk da yanzu fa su ne sahabban su ne waɗanda Allah maɗaukakin sarki ya ce ma annabi Musa ka je ka faɗa musu ga wani gari can su je su shiga su yaƙi mutanen garin su zauna a cikin garin ya suka ce a ya Musa inna fi ha ƙauman jabbari suka ce a cikin garin akwai wasu mutane jabbirai wa inna lan kula ha hatta yakhruju minha mu ba za mu shiga wannan garin ba sai sun fito daga ciki fa in yakhruju minha fa inna dakhilu in sun fito to za mu shiga قال رجلان من الذين يخافون أنعم الله عليهم ادخلوا عليهم الباب wasu mutane biyu cikin waɗanda suke tsoron Allah Allah ya musu ni'ima sai suka ce ku je ku shiga fa tunda Allah ya ce a shiga aje a shiga fa idza daqaltumu fa innakum ghalibun in kun shiga za ku yi galaba akan su wa ala Allah fatawakkalu in kuntum mu'minin in dai ku mu'minai ne daga sai kun yi imani to ku dogara ga Allah kawai ku je ku shiga kalu ya Musa suka ce kai Musa saurara ka ji fa wayannan fa sahabbai kenan wanda suka yi imani suka ce inna lan nadkhulaha abadan ma damu fiha suka ce in dai waɗannan mutanen suna cikin garin nan to har abada ba za mu shiga ba suka kawo lan a larabcin an ce lan af'ala yana nufin fauko ba zan taɓa yi ba sannan suka ƙara ƙarfafawa da abadan ba zan taɓa yi ba ba za mu taɓa shiga garin nan ba har abada cikai in ka matsu da sai an yi yaƙin fadhhab anta wa rabbuka faqatila ka gaya ma Allah da kai da shi ku shiga garin ku je ku yaki sai suka ce ba su ce fadhhab anta wa rabbuna ba ka je kai da ubangijin mu sai suka ce fadhhab anta wa rabbuka yanzu tunda Allah ya ce a shiga a yake su to ubangijin naka ne kai kadai saboda haka ku je da kai da shi ku je ku yaki inna hahuna qa'idun in ka gama ka dawo zaka zo ka same mu muna zaune anan muna nan muna jiran ka to wayanda ba su ne allazina amanu a wancan lokaci su ne allazina amanu to amma kaga uzurin da annabi Musa ya musu yace innakum qaumun tajhalu alallai akwai jahilci a lamarin ku to kaga ashe jahilci na da illa in mutum ya zama jahili ba abinda ba zai faɗi ba ba abinda ba zai yi ba to shi yasa kuma hatta mutane yana da kyau mutane su dinga fahimtar wani abu wasu suna da wani kuskure shine ka san mutum bai san Allah ba bai san addini ba sai kuma ka ɗauko masa wani maudu'i na karatu wanda ƙwaƙwalwansa ba za ta ɗauka ba sai ya yi musu ya yi jayayya to sayyidina Uthman bin Affan yace yana cewa in za ku ma mutane wa'azi to ku faɗa musu abin da kwakwalwarsu za ta iya ɗauka ka san wani jahili ne in ka faɗi kaza ma zai yi musu to rike kawai musamman musamman abin da saninsa ba wai wajibi bane akan shi ko da ko wajibi ne akan shi in ka san cewa gwamma a ce bai sani ba akan a ce ya sani ya musa ya fi sauƙi ya fi sauƙi to wannan shine abin da yake sa annabi Musa ya ce da su inda kun qaumun tajhalun lallai jahilci ya muku yawa yanzu kaga dai yanzu ko dai jahili ne mutum ba annabi manzo ulul azmi minar rusuli kamar annabi Musa ba ko malami ne yanzu ai ba zai ce maka yi sallah ka ce ka je kai da Allah ku je ku yi sallan ba ai ba za ka faɗi ba duk jahilcin mutum yanzu ba zai faɗi haka ba ba zai faɗi haka ba to ballantana ka kalli annabin Allah manzon Allah irin annabi Musa wanda Allah ya yi magana da shi kai tsaye gaba da gaba kai tsaye Allah ya yi magana da shi Allah ya kira shi ya ce ya Musa inni ana rabbuka Allah ya ce ya kai Musa mai maganan nan ni ne ubangijinka amma suka faɗa mishi haka tare da cewa kuma kaga shi annabi sallallahu alaihi wasallam yana sama da annabi Musa shi annabi sallallahu alaihi wasallama shi annabi Musa yana ƙasa aka yi magana cewa aka yi zo wajen dutsen turi saina ka zo mu tattauna annabi Muhammadu kuma sallallahu alaihi wasallama Allah ya ce wa mala'ika Jibrilu ka je ka dauko shi ka kawo shi sama sallallahu alaihi wa alihi wa sallam to kaga almuhim anan shine annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya ce Allah sarki irin dai abinda waɗancan mutanen suka faɗa ma annabi Musa kuma irin abinda ku faɗa kenan yanzu kun ce kuma a nema muku bishiyan da za ku dinga rataye mai rataye ta kubanku a jiki don ku nema tabarruki in za a je yaki bayan kuma kun musulunta lokacin da kun musulunta kuma cewa kai ashhadu alla ilaha illallah duk wani neman tabarruki a wajen wani wanda ba Allah ba kun ce kun daina kun fasa yau kuma gashi nan kun ce a nema muku wata bishiya da za ku dinga race ta kubanku kuna neman tabarruki don ku je ku yaƙi sannan yaƙin fa da za ku je su waɗancan mushirikan da suke neman tabarruki a wajen bishiya su za ku yaƙa sai kuka ce kuma a ba ku dama ku nema tabarruki a wajen wanda suka nema tabarruki bishiya ta ba su sa'a kuma ta ba ku sa'a kuma ku je ku yaƙe su kaga da'ufa ɗalibu wal matsalub kenan da mai nema da wanda ake nema wajen sandu sun yi rauni bishiya kuma bishiya mai za ta iya yi muku ba abin da za ta iya yi muku mai bishiya take yi iyakaci tun da Allah ya faɗa cewa wa in min shay'in illa yusabbihu bihamdihi Allah kuma ya faɗa cewa bishiyoyi ma suna ma Allah sujjada bishiya tana yi ma Allah sujjada iya abin da bishiya take ta yi ma Allah sujjada ta yi ma Allah tasbihi in iska ta zo ta kada bishiyan gabar da yamma kudu da arewa ta kakkadar da ganyayyakinta iya abin da bishiya take yi kenan ta bada inuwa bayan nan kuma ba abin da za ta iya yi muku tun bishiyar an ce mata tashi daga nan ki koma can ba za ta iya ba ba za ta iya ba to ballantana ku ku ce kuna neman tabarruki ko kuna neman albarka a wajenta ashe in har da gaske ne tabarrukin a wajen Allah ya kamata ku nema saboda haka shirka ce neman tabarruki ko neman albarka a wajen wani wanda ba Allah ba shirka ce shirka ce to wannan shine ayoyi da kuma hadisi da malam ya kawo a ƙarƙashin wannan babi za mu tsaya a kan shi insha Allah ta'ala saboda ƙurewar lokaci idan Allah ya kai mu sati mai zuwa sai mu karanta matsalolin da suke ƙarƙashin wannan babi insha Allah abinda muka faɗa daidai Allah ya tara mu cikin lada ya ba mu iko aiki da shi inda muka yi kuskure Allah ya yafe mana sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والله أعلم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته